أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين إن شاء الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يومنا ترك وتر رمضان هجرة دبو ديدة دريه دو da arba'in da bakwai haka ne ko? wanda ya yi daidai da ranar 26 ga watan biyu miladiya 2026 alkhairai da yake cikin wannan ranaku muna roƙon allah ya datar da musu abinda yake sharri ne a rayuwarmu muna roƙon allah ya kare mu muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazin ihya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar banifan dudin daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratul tauba tun daga farkon surar Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko har mun zo aya na 38 wanda jiya mun fara karatu a cikin wannan aya na 38 lokaci yayi yau insha Allah za mu bi farkon wannan aya zuwa abin da Allah ya so farkon wannan aya shine fadin Allah madaukin sarki يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل
Allah ya muna jagora آمين kamar yadda muka yi bayani jiya cewa wannan sura za ta yi mana bayani akan halaye da mutane suka samu kansu a lokacin da Allah ya kiraye su su zo su yaƙi kafirai wannan aya ko inda daga wannan ayar har zuwa ƙarshen sura za ta suranta mana yadda al'amari ya kasance a tabuka gaso tabuka da aka yi abu ya faru a cikin yanayi inda wanda ya karanci tarihi ya kalli yadda aka yakin tabuka to zai ga wata jarrabawa ce mai ƙarfi allah subhanahu wata'ala ya yi ga mutane babbar jarabawa ce inda Allah subhanahu wataala ya tashi jaraba ka ta inda baka yi tsammani ba sai ya jaraba kun dai ce kun yi imani eh to sai a kullo ta wata hanya a gani imanin naku yaya yake an bauta wata to za mu shi lokacin da Allah ya jarrabci sahabban manzon Allah da su je wannan gazuwa wannan yaƙi to sun kasu gida uku na ɗaya akwai wa'inda su munafurci hana musu tahiya munafukai ne munafurcinsu ya yi ƙarfi har ba sa iya ɓoye shi kuma da niyya suna ganin in ma ba su ta yi ba saboda ba su je ba wasu za su zuwa sun kaƙi tahiya bayani akan su zai zo an samu mutum 80 wanda aka yi lissafi a yakin taboka munafurci hana wasu ta yi wannan yaki kun ji kashi na ɗaya kenan kashi na biyu akwai wanda uzuri ne ya hana su tafiya rashin lafiya ko rashin abin hawa da abin da ya kama da wannan su ne albaka'un wanda hakkuka suke yi saboda ba su da halin da za su ba da gudunmu kaji wasu na da shi sun hana wasu saboda ba su da shi kuka ma suke idan ba samu abu masu wa'innan su kuma shahinsu daban akwai kuma wa'inda su Allah ya musu shaida da imani mutanen kirki ne amma ba su je yakin tabuka wa'innan su kuma shahinsu daban su ne mutane ukun da Allah ya sauko da wahayi cewa an yafe musu su ne bayan manzo Allah ya dawo su wanda munafakai za su suna karya su rantse da Allah akan dai manzo Allah ya roƙa musu Allah gafara a bisa karya da munafurci sai su ana ce musu kai ku tayi mana inda duk kun ka zo da kun zo tausayi gare shi da kun yi rantsuwa zai roƙa muku Allah ya yi sun ce a sai Allah ba su da wani uzuri kuma ba za su yi ƙarya ba sun shirya duk hukuncin da Allah ya musu za su karɓa Allah ya ce to shi kwana hamsin kan wanda ya ƙara musu magana ko sun yi sallama ka a amsa kwana hamsin har sai da suka ga duniya duk da fadinta ta zama musu 'yar kaɗan kaga wannan liberté yanci ne ba ka gane liberté yanci ne sai an jarabe ka da rashin ta ba ka da ko sisi kana cikin mutane in ka ga ana tsegumi can ka je ka leƙa in ka ga ana faɗa ka je can ka dibo wallahi ba ƙaramin arziki ba ne sai ka shiga jarrabawa an tsaida ka daga mu'amala da mutane sai ya gane yanci ashe arziki wani ji in bai da ko sisi shi ta faɗa gare sai an kali a'a ka je ka tambayi wanda aka kai shi gidan yari aka ruhe iya dai gata ba ka komi a kama climatizar a sa maka duk abin da kake so na duniya a kawo ma amma in yanke alaka ka da mutane shi ka tambayi shi ya yake shi zai ji a bar shi ya kwana da yunwa shi shigo mutane ya yi masa waɗanda abubuwan da duk an kawo shi wani aka kai shi gidan yari babban mutum ne sai muna hira da wani sai yake cewa amma su gidan yarin su ba irin na talakawa ba ne komi aka komi akwai nake kai baka san liberty ba ashe an shi gidan yari da an ce za ka ji ana wani abu baka da dama ka je ka ga wannan abu sai ka tambaya ai an gama da kai kenan kwason ya kare kuma matsalar ta hawar kenan mutum da adam haka Allah ya shi bai son tsarewa bale namiji namiji ko lahiya bai da shi inda hali ya zo bakin garka ya zama ta himai ya haida saukin ciwon mace ce dai su su Allah ya sa musu wannan abu ba su da damuwa mace yan akwai komi gidanta sai ta yi sati ba ta yi toba muna hira da wata ce mama ne ni yau ina lissahi sati guda ban zo bakin kohon nan ba daga ɗaki na dai sai wurin bayan shi ke ita lahiya ka tace su ba wani damuwa ta ce mukan da kin ga wannan to babu lahiya ko shi sai an tashe mu Allah ya wani jagora to wa'annan mutane guda uku sune Ka'ab bin Malik da Muraratu bin Rabi da Hilal bin Umayya wa'annan guda uku akwai aya musamman a kansu to kun ji yadda mutane suka kurkusu kidan abu ne wanda zai dauka mana lokaci ya yi bayani akan wa'annan a zo a yi bayani akan wa'annan Allah madaukin sarki ya jagora amma generally wannan ayar da ita da wa'anda za su zo manzo sallallahu alaihi wasallam kamar ana jan kunne ne da waɗanda suka ƙi su tahi su bi manzo Allah gurin yaƙi lokacin da bukata haka ya faru kuma in ka suranta abin a kowane lokaci ana buƙatar a ba da gudunmawa ta yaƙi amma lokacin da gudunmawa da bukata ta yi ƙarfi ta buka tana ciki in ba ta zo na harko ba inda rumawa sun yi shiri na sojoji dubu ɗari don yaƙar manzo Allah da sabansa su kuma larabawa ƙwarai shawa sai suka haɗa kai su ga sasina laham jizam da sauransu su kuma suka je a ƙasar sham a wani wuri da ake ce da shi balka nan suka haɗu su ma suka haɗa rundina ta sojoji dubu ɗari za su kai ma rumawa ranfon cewa ko da kun ji rauni ga ƙarin wasu dubu ɗari soji dubu nawa kenan dubu ɗari biyu za a yaƙi manzo da sahabbansa a lokacin da ana buƙatar sojojin ma babu in an samu sojojin to ana buƙatar abin da za a ciyar da sojojin babu shi ƙasa sai labari ya zo wa manzon Allah cewa ga shirin da aka yi wa musulmai da musulunci manzala ya tara sahabbansa ya yi musu nasiha a wannan lokaci aka samu sojoji dubu talatin ga soji dubu ɗari biyu can wanda sun shirya ga makamai ga abinci ga komai su kuma yanzu an samu soji dubu talatin bayan an samu soji dubu talatin to yanzu ana neman abin da za a ɗauki nauyin sojoji gwamnati ba ta da tattalin arzikin da za su ɗauki wannan sojoji la'ina a wannan lokaci ne munafukai sai suka shayi suka hana kudinsu suka kuma ƙi tafiya kuma suka hana wasu tafiya don dai su ga abin da za a yi manzo da sabansa su fa irin waɗannan mutane ba su ƙarewa har a yanzu kowa na da irin nashi gwamnati na da irin nata in kai mai kuɗi ne kana da irin naka in kai mai iko ne mai mulki kana da irin naka in kai talaka ne kana da irin naka in kai malam ne kana da irin naka kowane mutum da irin nashi munafukai in kai talakan gari ne akwai irin naka munafukai waɗanda ba sa son kai talauci to haka suka yi wannan shiri manzala ya tashi ya wa'azi ya ce to a kawo taimako gudunmuwa da addinin musulunci su Uthman su Abubakar su Ali da sauran waɗanda ke da hali suka ba da gudunmuwa amma da haka abin bai isa ba dan sai da aka bar sauran sojoji za mu ji a gaba wanda sun zo suna zub da hawaye suna kuka manzala ya ce ban da abin da zan ɗauke ku in tai da ku kuje ku yi haƙuri haka aka kama hanya an ka tai to wannan yaƙi ya zo gaba ta jarrabawa ga mu'minai na gaske nan ne za a gane waɗanda imaninsu na gaskiya ne ba na baki ba ne inda yadda malaman tarihi suke cewa manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan yaƙi ya fito cikin tsananin zafin rana rana ta kaka duk manomi ya san rana ta kaka zafi take da shi sa'anan na biyu inuwa ta kai daɗinta a wannan lokaci inda dabinan makka sun kai lokacin da za a yi girbi an yi noma kaka ta yi ga karancin ruwa a daidai wani lokaci sai a ce ku bar garin ku kai wurin yaƙi kaga abu biyu shi yaƙi da da yanzu an sani duk sojan da an ce ka kai wurin yaƙi ɗayan biyu ne gare shi ko ya dawo ko a dawo da shi ko ya kashe ko a kashe shi kenan hitar kawai ko da akwai komi jarabawa ce bale bayan ka hitan ga karancin abin kuma ka yi noma za ka bar abincinka sa'an nan inuwa tana da daɗin zama za ka hita ka bar wani inuwa Allah ce a hita abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah
kun ga jarabawar da ta sami sahabbai wanda kuma da yawan sun ci wannan jarabawa in a yanzu ne ba mu san wa'inda za su faɗi a wannan jarabawa wallahi sahabban nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin jinjina kuma sun ba addini rayuwarsu da dukiyarsu da duk abin su mallaka لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله Allah ya faɗa manzo da waɗanda suka yi imani tare da shi sun yi jihadi ma'ana sun ɗaukaka addinin Allah da kawunansu da dukiyoyinsu da addini ya ci gaba wa'ula'ika lahumul khayrat suna da alkhairai wanda in mun ce za mu lissafa ba mu san inda abin zai taiwa wa'ula'ika humul muflihun amma dai daga ƙarshe Allah ya ce sun rabauta da wannan kokari da suka yi ku dai ba fa ku gani yau wa'azi za a zo a shirya a unguwar wani a masallacin da yake sallah kusan shagon shi ya zo ya saurari wa'azin bai zo sha'ala wannan ne za ka ce ma a tai a gadas wurin yaƙi shi bika to Allah shi bar shagon shi ai ba a magwada ba ko ba haka wani to amma haka suka yi dunguma mutum dubu talatin suka bi manzo Allah wa'inda abu a janjana musu ne to wa'inda suka ƙi tahiya ku saurara ku ji ayan nan yanzu za mu shiga za ta nuna mana cewa kakka yarda ana aiki na addini ka koma baya don za a yi ko ka shigo ka kawo gudunmawa za a yi ko ka ƙi za a yi ko ka yi munafurci da makirci za a yi saboda kai addinin Allah bai tsayawa shi yasa Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani malakum me ke gare ku ai ayyu shay'in atabakum wani abu ne ya same ku me kuke damuwa da shi ne idza qila lakum infiru fi sabilillah in aka ce da ku ku hito ai ukhruju lil jihadi ku fito dan jihadi li ila kalimatillah dan a ɗaukaka kalmar Allah Allah subhanahu wata'ala yake cewa ittaqaltum ay tabaqatum sai ku ja da baya ku zuke ku ki tahowa saqatu ila al-ard sai ku boye a cikin ƙasa ba ku tahowa kowa sai shi koma gini suka neme su suka rasa ban sa akwai wa'in wasu za su baka shawara ma ai mala ya kamata ai kaza ai kaza ai wannan ba komai bane sai ka ce to babu lai da an zo za a fara sai ka waiga dukkan neme su karsa kowa ya jayi me yasa ku mutane yanzu nan ayar tana magana ne akan wa'inda ana kiransu su zo yi haƙi dan addini ya ci gaba a lokacin manzo Allah ko ba haka bane ba wai ayat ta daina aiki bane mu na yau me yasa mun sa ido game da aikin addini na Allah babu abin da ya dame mu me yasa muke yin haka shine tambaya shi Allah ya kowa sana dan adam daga cikin abin da yake jayo wannan yarda da duniya shi yasa Allah ya ce aradaitum bil hayati dunya min al akhirah yanzu ku kun yarda da rayuwar duniya ne a makofin rayuwar lahira min anan badaliya ce ai badalal akhira yanzu ku mutane kun yadda da rayuwar duniya kaskantacciyar rayuwa rayuwar da bata taka kada ta karya ba kun yadda da ita ne maimakon lahira gida na zama dindindin hmm? Allah ya ce to ku sani mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil ai jin dadin duniya game da jin dadi na lahira ba komai bane face dan abu ne kadan a yanzu kwatanta bambancin duniya da lahira in an samu lahira bambancin su kwalawa a ce ka samu duniya ka samu lahira ba mene mahi samu duniya ba inda da yawa da suke kokarin su samu duniya duniya mata girme su to kaga yanzu za ka ga wani ya shekara hamsin shi na bi kuɗi kuma bai da jika hamsin alarama ko akwai su ko ba su shi ne kuma alarama ya kara kuma bai iya aya hamsin ba shi ne wani yake cewa giri waye nisi wani aya waye ainihin kuma haka wani asara ta yi asara mana wallahi abinda nake faɗi yanzu a ruhe kasuwan nan a cicciro waɗanda sun wuce shekara hamsin hamsin ana samun da yawa wanda ya yi shekara hamsin kuma a asusunsu ba jika hamsin kuma bai aje su ba kuma a ƙur'ani bai iya aya hamsin ba kuma ya خسر الدنيا والآخرة Allah ya kare mu da wannan asara ذلك هو الخسران wannan المبين asara ce mabayyaniya ku auna maganan nan tawa ku duba ku gani wallahi akwai su da yawa ka ga mutum ya koke shi sai ya arziki sai ya tara kaza sai ya tara kaza bai san duniya ta girme shi ba ko ma ya girme duniya dan shi da duniya ba su ba su yi marayya ba kai ka san inda ba rashin rago ba duk wanda ya shekara hamsin bai aje jaka hamsin ba to ya kamata shi hankula da duniya shi kuma shi nemi lahira amma mutane sun dage Allah ya ce aradaitum bil hayati dunya Eh, yanzu ku mutane kun yarda da rayuwar duniya ne min al akhirah maimakon rayuwar lahira to ku sani rayuwar duniya in ji Allah in wata samu fa an gane ko a kaddara kahe kowa arziki a duniya kenan a ce ka samu to ba ɗaya take da rayuwar lahira ba in an haɗa abin da duka samu a duniya da na lahira ɗan kaɗan ne wanda ya kowa iya buga misali in ba dan ya buga wani misali ba da ba mu iya kwatantawa shine manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa mad duniya fil akhirati misalin duniya da lahira ba komi bane illa kama yaghmisu ahadukum asba'ahu fil yammi falyanzur bima yakhruj sai dai misalin ɗayanku ya je cikin teku ya tsoma yatsansa sai shi kalla mai yatsan ya rage cikin teku shi an misalin duniya da lahira tekun ita ce lahira abinda hannunka ya taɓo shi ne duniya duk abinda kan malaka a duniya bai wuce haka ba don me duniya za ta ɗauki hankalinku ku saki addininku saboda duniya ku saki lahirinku saboda duniya ga waɗanda suka same ta fa shi yasa nake jaddadawa dan a ɗauki maganar nan tawa da muhimmanci a bambanta shi wanda bai samu ba a bar ma maganar shi shi wanda yake ganin ma ya samu misali abin da ya samu da na lahira kamar ka saka yatsanka a cikin teku ne abin da ka ɗebo a teku shine abin da ka samu a duniya abin da ya sauro shine za a tara a lahira Allahu akbar
yau yaya muke ina za ka je neman duniya ina za ka koma neman duniya asara ne kuma har yanzu wasu sun ɗauka biɗa kuɗi shine zai ba su arziki a Allah ne gaba da arziki ba ƙoƙarin biɗa ba ne Mm.
inda za ka gane misali haka baban wani har ya auri owa ne da ba shi ya auri owa ne aka zo suna sai da wani ya taimaka aka sai ragon suna aka yanka ma ɗansa Mm.
kuma shina biɗa sai da aka wayi gari suna gidan haya an kore su amma sai ga ɗan Allahu akbar da yake Allah na ke bada arziki kaga ɗan ya samu ya gina gida ya sa iyaye ya kai iyaye maka ya mai iyaye komi baban bai samu komai ba kuma baban mai hankali ne shina da wayo shina da dabara amma ba shi ke bada arziki ba Allah shi ke bada arziki da haka kada ku mai da hankalinku akan duniya kamar wayo da dabara ne ke bada ita a'a Allah shi ke bada duniya da lahira Allahu akbar ku nemi arziki wurin Allah daga cikin asbab na samun arziki yan uwa akwai baiwa addinin Allah kaso baiwa addinin Allah lokaci kula da addinin Allah wallahi yana bayar da arziki Mm.
kuma kullum ina muna bamban misali wasu sukan ɗauki yanci arziki ka sai babban gida da babban mota a'a Allah zai baka kwanciyar hankali za ka ga abin da kake samu kaɗan ne ya wadatar da kai ya ishe ka arziki wani yana nan a garin nan ya fi kowa kuɗi amma wallahi ko gidansa bai iya kwana wannan arziki ne wahala ce haka in kuna son arziki kwanciyar hankali ku mai da ku ma- ku ba addini muhimmanci qur'ani ku ba shi muhimmanci ya zama kana da lokaci na karatun qur'ani kana da lokaci na sauraron alqur'ani harkoki na addini kai kokari ka bada taka gudunmawa in ka samu wannan to ka samu arziki duniya da lahira Allah.
Allah ya ce ku dai sani rayuwar duniya in an yi la'akari da ita da rayuwar lahira ba komai bane sai dai dan abu kaɗan da bai taka karya ya karya ba sai Allah ya ci gaba da cewa a aya na gaba illa إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير
wani zai ce kai malam dabara na ya kai mana dan dai mu dawo mu rinka zakkawa muna sauraron karatun shi Allahu akbar ko ba haka bane a'a shi a harka addini ka shigo ayi da kai Allah ne ya dora ma wannan in baka shiga wannan ba ka shiga bane duniya da lahira من عمل صالحا فلنفسه kaga an koma wani koce kenan duk aikin alheri in mutum yayi kansa na yama ba wani ba amma Allah ya ce illa tansuruhu إلا تنصروه فقد نصره الله kana kara mana illa tamshiru to illa ta firu na ko to shi kenan Allah ya wani jagora tana nan tana jiran ka ita ba wani bukara wannan eh Allah subhanahu wataala da ya ce a fito a yi ɗaukaka addininsa wannan malamai suka ce jumla ce shar'iyya Mm.
illa tanfiru jumla ce shar'iyya kenan jawabu shar'i in kuka ansa kiran Allah to za ku samu kyakkyawan sakamako a gurin Allah Allahu akbar in kuka ƙi ansa kiran Allah to za ku haɗu da bani duniya da lahira shi yasa can Allah ce me yasa in an ce ku fito dan ɗaukaka addinin Allah sai ku moƙe ku ƙi tahowa kun yadda da duniya ne akan lahira kun fifita duniya ne akan lahira Allah ya ce ku sani rayuwar duniya da na lahira in an haɗa su to rayuwar duniya ba komai bane face ɗan abu ne kaɗan makaranta hadisin manzon Allah da yake cewa misalin duniya da lahira kamar ɗayan ku ne ya ɗauki yatsan sai ya sa cikin teku ya dibi mai yatsan nashi ya rage mateku to shi an misalin rayuwar duniya da rayuwar lahira ga wanda ya samu kenan to shi Allah ya ce illa tanfiru in ba ku hito ba ai illam takhruju in kuka ki hitowa manzo Allah ya kira ku kuka hito kuka ki hitowa yu'adhibukum azaban alima Allah zai yi muku azaba azaba mai radadi wa yastabdil qauman ghayrakum ya musanya ku da wasu mutane waɗanda ba ku ba wala tadurruhu shay'a ba za ku cutar da shi da wani abu ba wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai ma'ana Allah yana iya yin haka inda shi ba abin da ya kama masa babu abin da ya rage shi Allah ka kare mu amin
kun dai ga wannan ko illa tanfiru in kuka hitowa wajen yaƙi lam tata'ahharu ba ku shirya ba ne jihadi ma a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba ku shirya ku yi yaƙi tare da manzon Allah ba fa inna allaha yu'adhibukum azaban alima fid dunya nan sai aka bar shi a dunkule yu'adhibukum azaban alima Allah zai muku azaba mai radadi a nan duniya menene azaban da zai same ku na duniya shine kaskanci da wulakanci da dirshin katakus ga ku da shi amma ba ku iya komai ba ku da wani daraja za ka ga mutum ya dage ya samu duniyar nan amma ko a unguwarsu bai da daraja ai musiba ta kai musiba kana mai kuɗi kai magana ba a saurara maka A- kana da kuɗin ka ƙi yin addini ai wallahi ba ka zama lahiya ku je ku bincika kaf ɗin wanda Allah ya ba dama shi ma addini aiki ya ƙi ba shi ba zaman lahiya ko bai hito ya gaya ma ba inda za ku sirrinta sai ka gane cewa shi abin tausayi ne ko dai Allah ya jarabe shi da wani cuta a jikin shi yau magani gobe magani ko kuma Allah ya kawo wani musiba cikin 'ya'yan shi wani ɗan ya zama bai da lahiya ko kuma cikin ɗiyan a- wani ya zo ya lalace shi ja mai hoda yau shi ja mai asara gobe ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya ba shi jagora mai murɗa shi kamar su tiyare wanda shi ya yawa Allah ya kawo ma mace hatsabibiya ga ta kamar birniya amma sai abin da ta ce shi ya yawa na'am wallahi wani yanzu wani in ka ga matarsa wani in ka ga matarsa aka ce ga tuwo na sahi zazahi ga ta ka dauka wallahi zazahi za ka dauka amma wallahi a gidan sai abin da ta ci da an yi magana mai hajiya ta ci jikin shi harawa yake yi ka tambaye shi me alaka ce tsakanin shi da Allah idan ka bi Allah matanka Allah zai samu su tsoron Allah sai su gane auren ibada ne sai su bi ka dan Allah in ka ƙibin Allah sai Allah ya kangara zukatan matan ku su ta juya ku babu yadda za ku yi. so da yawa ko malami ka ji an ce ya kasa control din gidansa ka binciki alaƙa shi da Allah kun san mace tana daga cikin musibar da ƙarfi ko ilimi ko wayo ko kuɗi bai iya juya ta ɗa'anka ga Allah ne ke juya ma mata idan ka bi Allah Allah subhanahu wataala sai shi tankwara ma iyalanka in ka bijire ma Allah sai ka ga gidan ka rikici ka ga mutum ya tamama bai yiwa ka ki Allah ka zama lahiya kawai da shi ne in kaga ka gyara nan to can ya buci Allah subhanahu wataala ya mana jagora Amin.
Allah zai muku azaba duniya sannan a lahira Allah subhanahu wataala zai azabtar da ku da nau'i nau'i na azaba Allah subhanahu wataala ya kare mu Amin.
wa yastabdil qauman ghayrakum Allah ya canza wasu mutane waɗanda ba ku ba kun gane ko saboda ni ku kalli wannan da kyau falaisa nasru dinillahi mutawaqqifan alaikum bal inna allaha yansuru dinahu Allah akbar
بما شاء وكيف شاء وبمن شاء ku mutane kowa shi ci Allah da zai ɗaukaka addininsa ci gaban addini bai dogara da sai ku ba Allah zai ɗaukaka addininsa da wanda ya so da abin da ya so kuma yadda ya so ku kula da kyau ga misali lokacin da manzon Allah ya rasu sallallahu alaihi wasallam hankalin sahabbai sun ya tashi munafikai suna munna suna ce ai dama shi muke tsoro inda ya mutu zo shi na addini ya watse mutuwar manzon Allah ya batar da addini addini ya tahi saboda addini na Allah ne yana nan sahabbai suka iya kokarin su addini yana nan yau muna zamani karni na zamani na ƙarshe ka duba ka gani addinin musulunci yadda ake tallashi Mm.
yadda yake yaduwa yadda yake yawaita ta ko ina Allah yana kawo mai gudunmuwa ka rasa yaya aka yi saboda addini ne na Allah kenan ya ishe ka ka sa hankali ka gane cewa addini nan ko ban bashi gudunmuwa ba bai tsaya saboda ni kamar ka ji a ranka dan na taimaki addini bai sa wa a ce wai dan ne na addini ya tayi haka kuma dan ka ki taimakon addini dan kai addini bai tsayawa yanzu duk ba ga mu ba ko sai Allah ya kashe mu yau gaba daya gobe wasu za a kawo addini ya ci gaba وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم Allah ya ce in kuka juya baya sai ya kashe ku ya kawo wasu mutane ba za su zama irin ku ba ya canza shi su yi addini irin yadda yake so shine Allah yake cewa yastabdil qauman ghayrakum wala tadurruhu shay'an Allah sai ya musanya ku ya kawo su mutane waɗanda ba ku ba sai ka ga waɗannan ba za su zama irin ku ba ai an ka zo harka addini kakar kakar kakar kowa sai ya koma baya wallahi bawan Allah kai kokari a addini ka ga ka ba da wani gudunmawa wa kai ma kanka ne kuma a rinka duba me ya kamata a duba a gani in ka shigo kana da da ƙarfi baka da kuɗi sai ka shigo kaka wurin gada ake tafsiri ya yi dauɗa bari in rubuto gobe tun da wuri kafin a zo sai in share ba ka ba da gudunmawa ba ka ba da gudunmawa a'a ka shigo ne sai kaga abu kaza ya kamata a ba da gudunmawa shi ni ina da halin yi bari in yi kokari in yi in ba da wannan gudunmawa ta ko ina ka dibi saurar da yawa sai su abinda suke jira sai an zo an ce musu wani kawo a yi kaza wani kawo a yi kaza kada hankalinka ya tsaya ana ka rinka kula yau na zo na gado an kunna benti din amma wagga bata tashi ba to bari in yi kokari in zo in sa a tashe ta saboda me in abin nan yau na zo na ga alaran mu bai zo ba to dan me alaran mu bai zo ba sai ka alaran ya banganka ba a wallahi mutuna ne ya lalace to babu lahi ana kama mota ana kawo ma sabon mota da zama Allah ya riga zuwa so yanzu kun ga ya yi wannan magana cikin wata azumi ko in Allah ya so sai ka kuma ne ya ce kai tunanin ma bai shigo min fa yanzu na shigo min bai kamata Allah ran na hawa mashin ba Allah ya mana jagora to duka irin wa'annan abubuwa ne shi Allah ku ji da kyau thumma la tadurruhu shay'an dan ya halakar da ku ba ku cutar da shi da komai ba yanzu kai sai ka cike masallacin nan da tuli na zinariya mallakaka ne rana guda sai ka kunna mata wuta ta lalace dala kai asara ko baka yi asara ba to shi Allah ba haka yake ba duk mutanen duniya Allah ya ce bai son su ya kashe su ya kawo su shi a matsayin shi komai bai rage masa ba Allahu akbar
shi yasa Allah a wani hadisi yake cewa ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni Mm.
ya ku bayina ku ba ku kai inda za ku cuta min ba bare ku cutar da ni walan tablughu naf'i fatanfa'uni kuma ku ba ku kai ku amfana da ni bare ku amfane ni duk wani abu da kai kace kai dan Allah Allah ce wallahi ba ni kai ma ba kai kana kai yi ma kai ne za a balada daga in ka tashi ma mutum abadan Allah sadda ka yi mai ka ka kalle shi a matsayin shi mutum ka kalli Allah da ya mutum ka yi dan shi wancan abin da kai Allah zai aje ma abin ka shi kai ta mutum shi ka kyale shi Allahu akbar Allah bai mantawa zai baka abin ka ranar kiyama Allah subhanahu wataala ya mana jagora Amin.
Allah subhanahu wataala yake cewa aya na gaba illa tansuru إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم
a wannan ayar Allah subhanahu wataala sai ya kawo mana misali na cewa lalle fa addini nan ko mun cire hannunmu sai Allah ya ɗaukaka shi sai Allah ya ce illa tansuruhu ku da ake kira ku zo ku taya manzon Allah ayi yaƙi dan addini Allah ya ɗaukaka in kun kaki wannan jumla ce shardiya illa tansuruhu in ba ku taimake shi ba faqad nasarahu Allah to ya Allah ya taimaka masa id akhrajahu alladhina kafaru lokacin da kafirai suka fitar da shi daga garin makka thaniyat nayn sadda suke su biyu a cikin kogo idh huma fil ghari yayin da suke cikin kogo nan kenan thaniya ne halin kasancewarsa su biyu shine na biyu a cikin kogo da abubakar idh huma fil ghari lokacin da suke a cikin kogo idh yaqulu li sahibihi lokacin da yake ce da abokinsa la tahzan kada kai bakin ciki inna allaha ma'ana lalle Allah yana tare da mu fa anzalallahu sakinatahu alayhi Allah ya saukar da natsuwarsa a gare sa wa ayyadahu bi junudin lam tarauha ya karfafa shi da sojoji wa'inda ba ku gansu ba ku waje ala kalimatan ladina kafar sufula Allah ya sanya kalmar kafirai ta zamo ita ce makaskanciya kun gane ko wa kalimatullahi hiya al-ulya kuma ya kalmar Allah addinin Allah shine la ilaha illallah ta zama ita ce madaukakiya wallahu azizun hakim Allah shine mabayi kuma mai hikima Allah madaukin sarki ya mana jagora kenan in muka kalli wannan aya karo na biyu kamar yadda ambata mun daga farko yadkur rabbuna subhanahu wa ta'ala misalan li nasrihi bi abdihi sallallahu alaihi wasallama Allah yana ambata mana a cikin wannan aya cewa ya taimaka wa bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila adadin wala udadin wala ma'una sadda Allah ya ba manzo Allah nasara akan kafirai babu taron mutane babu wani tattali babu wani gudunmuwa dan Allah shine Allah shi ke taimako kafirai sun shirya kuma sun samu dama ta cin nasara akan annabi sa Allah ya hana inda shi ne Allah lokacin da menene manzo sallallahu alaihi wasallama yayyo hijira ya baro garin makka zai je madina kafirai suka biyo shi hallalura ta saye shiga cikin kogo suka zo kan kogon suka tsaya suna da damar da za su rika kokon Allah ya hana dan ya kare annabi da Allah ya so sai su ganshi abin da za su yi mai sai su yi mai amma Allah shi ke ba da kariya in Allah ya kare ka ka karu babu wanda ya sai kulla ma wani makirci shi sai Allah ce illa tansuruhu faqad nasarahu Allah in ku taimake shi ba ai Allah ya taimake shi kenan ma'ana in tabata'tum wa tathaqaltum in kuka juya baya kuka koma gefe an nusrata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa kana sarhullah kuka ki juyawa ku taimaka wa annabi to Allah ya taimake sa shi yasa malamai suka ce kamar kun tambayi Allah a ina Allah ya taimake shi mata kana zalika wa ain yaushe ne kuma a ina sai Allah ya ce id akhrajahu alladhina kafaru ai gurin da Allah ya bashi taimako kamar a kamar wurare a cikin milin ne to sai aka ambato guda wanda yake kusa ku gano wanda ya wannan zai iya sauran lokacin da kafirai suka fitar da shi daga garin makka saniyat naini haka ne ko Allah madaukin sarki ya muna jagora irin wannan ayoyi a ƙur'ani suna da yawa waɗanda suke tabbatar mana da cewa kafirai sun yi ƙoƙari a wani guri su fitar da manzo wani guri ma sun fitar da shi Allah ya ce wa ka'ayyin min qaryatin hiya ashaddu wa ka'ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum ahlaknahum fala nasira lahum kaman Allah yake ba mutane labari ai akwai garuruwa da yawa da suka gabace ka in karhi ne sun yi mutanen garin ka karhi wa'inga mutanen garinka sun fidda kai daga garinka amma wa'incan fa mun hallakar da su su ma wa'innan ba kyale su zamu yi ba matukar sun tsangwame ka wa'incan da muka tashi ba su samu wanda ya taimake su ba muhammadu ko Allah ya mai jagora ba su samu wanda ya kawo musu ramform ba haka su ma wa'annan ba za mu kyale su ayar abin da take haskaka mana shi mai kira zuwa ga addini kai kake kallon shi ba kowa ba shi ɗaya yake a ba shi kaɗai ba ne akwai Allah tare da shi shi ko Allah ba a rinjayarsa kullum idan aka ce ma wannan bawan Allah yana kira ne zuwa ga gaskiya kuma ya tsaya akan gaskiya kada ka yi amfani da ƙarfi na mulki ko na kuɗi ka ce sai ka gaba ya ci baka yawa إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku galaba ya ɗaukaka ku wa ya isa ya ci nasara a kanku in kuma Allah ya wargatar da ku ya ƙasƙantar da ku wane ne ya isa ya zo ya ba ku galaba babu don haka tahiyya ta gaskiya ita ce take kawo nasara ita ce take kawo a daɗe ana yi da ka zo abin da za ka yi ka tsaya akan gaskiya ka tsaya akan addini na Allah Allah zai taimake ka zai baka nasara ai in ba don haka ba su wa'annan da sun dade da rusa ta yin musulunci dan manzo sallallahu alaihi wasallam da yazo yana da'awa sun yi kokari sun kore shi Allah ya ce yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum dan mi an tu'minu billahi rabbikum an yi mitin aka ce manzo na a kore shi wa'anda suka yi imani tare da shi a kore su dan mi ba su da komai ba saboda sun yi imani da Allah ubangiji shi kadai shi addalili shi yasa zaka ga a yanzu in kan rike sunna a wurare da dama sai a ce kai tsanani gare ka tsanantawa gare ka kaza gare ka ba haka ne ya kamata a yi ba ga shawara duk sadda ka ga mutum ya ce sai na yi abu addini na tambaye shi Allah ya ce ai in ya ce ma eh sai ka ce ai abin ka a in ya ce ni sai na yi na rike kaza tambaye shi manzon Allah ya yi in ya ce ma eh kyale shi ka huta ya huta amma duk lokacin da kaga mutum ya rike addini karantarwa ta manzon Allah umarni daga Allah wai ka zo kana tsangwama shi wallahi baka karewa lafiya wannan shine ka'ida kuma duk ku buga misalai ku gani ba mutumin da ya zo yana hada da wasu mutane dan sun yi kira zuwa ga sunna dan sun yi kira akan abi Allah ya gama lafiya wallahi ƙarya ne babu shi saboda ba abin kwarai bane ba wanda ya mummuna abu ya gama lafiya Allah subhanahu wataala ka samu kare lafiya آمين آمين ولا.
shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa thaniya thnaini ai hal kaunin rasul sallallahu alaihi wasallama thaniya thnaini ai kana fil ghairi wama ma'ahu ahadun minan nasi illa rajulun wahid manzo sallallahu alaihi wasallama a yayin da ya kasance a cikin kogo ba kowa tare da shi sai dai mutum guda shine menene shine sai na abubakar Allah subhanahu wataala ya kara masa yadda idh kuma fil ghairi yayin da suke cikin kogo alghar shine fajwa fajwatun fil jabal wani tsaga daga cikin menene daga cikin dutse in idan tasa yakunu kahf in ya ƙara fadi sai a ce da shi kahf kenan akwai alghar akwai alkahf alarmu suna da bambanci ko in mun ka shiga alarauci ma suna da bambanci Allah ya mana jagora آمين ibi yaqulu li sahibihi lokacin da yake ce da abokinsa wannan kadai ya ishi abubakar daraja Allah ya yarda da abokantar manzon Allah da abubakar da Allah ya tashi ba da labari bai ma kira abubakar bai ce idi ya ƙulu li abubakar ba a'a idi ya ƙulu li sahibihi sadda yake ce da abokinsa waye duk duniya an sallama shi ne sai da abubakar wa ya kira abubakar abokin manzon Allah Allah Allah da ya aiko manzon Allah a matsayin manzo Allahn da ya san abubakar ya san manzo shi ya ce shi abubakar aboki ne na manzo sallallahu alaihi wasallama shi ya sa imamuna wanda yake imamul mufassirina eh, imamul qurtubi yake cewa qala ulama'una malamanmu suka ce man ankara suhbata abubakar li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafir duk wanda ya yi inkarin abokantakar abubakar da manzon Allah to wannan kahiri ne fahuwa kafir li'annahu mukaddibun li hadhihi al-aya dan ya kareta wannan aya Allah da kanshi ya ce abubakar abokin manzon Allah ne sai wani ya zo ya ce a a abubakar ba abokin manzon Allah bane yayi ridda abubakar yayi munafici abubakar ya ci amana sai ya zo yana cin gyaran Allah ke قل أأنتم أعلم أم الله
Allah ce ka ce da su shin ku ne kuka sani ko dai Allah ne ya sani ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله
babu wanda ya kai zalincin wanda ya boye abin da yake shaida ne a wurin sa daga wurin Allah subhanahu wataala وما الله بغافل عما تعملون Allah subhanahu wataala bai zama mai raukana ba game da abin da kuke aikatawa kun ga wannan ayar a yau duniya da yawa da suka kafirta akan wannan gaba Allah ɗaya san adadin su akwai masu wata aƙida a kullum muna kira da mutane su bambanta kansu da wannan aƙida duk wanda yake da wannan aƙida ta cewa abubakar ya yi ridda bayan mutuwar manzo Allah wannan kahiri ne kamar rawafi yan shi'a suna da wannan aƙida daga cikin addu'ar da suke yi zaka suna cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wal an haka ne ko wal an sanamai quraishin والآن سلمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وبنتيهما Allah kai salati wannan shine irin salatin da in shiya suke yi Allah kai tsira ga annabi Muhammad da yalan gidan annabi Muhammad Allah ka tsine ma goma kan Qurayshawa goma kan Qurayshawa kuma ka tsine ma ƴaƴansu shine Hafsa da Aisha Hafsa diyar umar aisha biyar abubakar sa'annan shi gumkin ɗin abubakar a wurinsu gumki na biyu shine umar wa'annan mutum hudu duk sadda yan shi'a suka yi salati sai sun tsine musu duk wanda ya irin wannan salati kahiri ne in ya yi kowa sallah kahiri ne don ya karyata abin da Allah ya tabbatar da shi za ga suna yawo sun kamo bakakkar ya suna yawo da ita aisha ce a wurinsu wannan wanda bai ga wannan ba mu mun gani na zauna zare shekara ta bakwai duk ɗan shi an da annan da can in ya san zariya ya san jalle su can ne ungo su alzazzaki in bikin su ya zo muna tahiya husainiya kafin a rusa ta shine dandalin taruwa na yan shi'a mukan zo mu shiga mu ga abin da ake yi a husainiya inda ake sa bukatun kaya a zo ana zagin su abubakar da umar wayan sai ga dan shi'an Nijar ya ce ai ƙarya na akai kazahi na akai musu kai a shi'a na ka sani ina na ka zo ka gane shi'a nan in kana Nijar kaga mutum yana cika baki yana kunha yana kare shi'a bai san me ake ce ma shi'a ba bai zamna inda yan shi'a suke ba baka zamna inda ni a yan shi'a har bindiga an azame saboda shi'a wallahi ba kazahi nake ba to ka zo kana bubbun kare ai kai kana kare shi'a ka dashi ina na ka gama ana shi'a ina na kasa ana shi'a inda ba a nemi a ɗebe ranka akan suna ba mu akan suna yan shi'a har sun nemi su ɗebe ran mu akan suna ba magana ai ba a tambaye ni ba ko ko ai azumi ne shaida Allah ne shaida masu wannan aqida akwai su kuma aqida ce ta kahirci ba mu ce duka dan akwai wani ya dauki ya karbi shi'an yana ganin ta a matsayin kungiya amma in kana da wannan aqida a shi'a to kahiri kake an gane bambanci ko duk wanda yake da aqidar kafirta abubakar da umar to kahiri ne da nassi na alqur'ani akwai masu irin wannan idan ka je husainiyan nan da kake ji ana faɗa tana nan hilin holo hilin sukuwa a zaria lokacin buhari aka rusa wannan gurin lokacin aka kama alzakzaki abinda ake a gurin na allah dai kawai ya sani sai wanda ya je gani mu mun je mun gani da idan irin abun da ake yi na auren dan lokaci sai dai Allah ya sauka ba mu son mu yi kowa kazahi duka ƴan uwan mu na mu kullun kiran da muke son ga kowa ya mutu mu shiga aljanna ba mu fatan mutum ya zama yana da mummunan aqida amma ya zama kana da aqidar kafir ta sahabin manzon Allah wanda a nasi na alqur'ani Allah ya kiraye shi da abokin manzon Allah kace a'a ya ai munafiki ne daga baya yayi ridda yayi kaza to Allah sauke kada sun karanta wannan akwai littafi da ashia ahlus sunna ashia wa ahlus sunna akwai littafi lillahi zum litarikh wa tabarru a'immat al-athhar akwai wannan littafi da imam ilahi zahi ya rubuta ya rubuta da tattafai da dama akan abin da ya shafi ashia wa ahlus sunna da sauransu nan ne zaka gane mummuna aqida na ahlus sunna suna da littattafai da yawa su nahjul balagha su littattafai da yawa nan na karanta littattafan su wanda ya fi biyar ko shida don wannan aƙidu irin nasu don haka muna kira zuwa ga mutane duk abin da za ka yi kadar idon ka suruhi ka saki sunna dan kana jin hawancin wani malami a sunna ba ruwanka da wani malami na sunna ita sunnar addini ne da manzon Allah ya karantar alqur'ani littafi ne na Allah da manzon Allah ya karantar ka rike su kai aiki da su sai ka samu ka tsira ma in ka je kana wani gumin kare in kan mutu wallahi kana garin bone Allah ya kare mu akwai lokaci ko to shi kenan ina ganin nan zamu takaita sai dai Allah ya kai mana da abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada da muka kuskure Allah ya yi